الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan rana ta biyu ga azumi daga wannan masallaci na al-afat cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma Allah muna maka godiya yadda ka riskar da mu wannan watan cikin lafiya da kwanciyar hankali da nitsuwa kuma a cikin yanayi nitsatse Allah ubangiji muna gode maka yadda muka gama rana ta farko jiya lafiya kalau Allah subhanahu wataala ka nuna mana har ƙarshen Ramadan lafiya kalau Allah kuma ka maimaita mana ka maimaita mana da badin badin badin badin badada jiya mun bude wannan tafsiri da fadin Allah madaukakin sarki cikin suratu Ali Imran aya ta 92 lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mun karanta ayoyi da yawa waɗanda suke nuna muhimmancin ciyarwa kaman wasu daga cikin su fadin Allah madaukakin sarki wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut na karshe karshe kenan da mu karanta da fadin Allah madaukakin sarki innama amwalukum wa auladukum fitna can aka ce wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqashu nafsihi can aka ce in tuqridullaha qardan hasana ayoyi da yawa da suka nuna mana idan ka ciyar in ka kyau ka bada kyauta ka ce baka kai abu dan Allah cikin abin da kafi so wannan kanka kaiwa kuma ubangiji shi zai saka maka har matar da matar da ka saka mata da ka saka ubangiji cewa yi askinu hunna min haitu zakantu ku zauna tare da su a inda kuke zaune min wujidikum ko na daga abin da Allah ya sare muku wala tudarruhunna litudayyiqu alayhin kar ku takura musu da kar ku cutar da su dan ku takura musu wa in kunna ulati hamlin in masu ciki ne fa fa'amfiku alaihinna an rabu fa duk inda aka samu rabuwa an san akwai bacin rai akwai damuwa amma ubangiji saboda girman ciyarwa ya ce fa'amfiku alaihinna hatta ya ba'ana hamlahunna game da waɗanda su aka aure ma ya rabu ubangiji yake cewa liyon fi zu sa'atin min sa'ati duka ana nuna maka girman girman ciyarwa fi sabilillahi Allah subhanahu wata'ala a suratul muzammil da ya dauki inna inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu da yaje can karshe Allah subhanahu wata'ala yake cewa atuz zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra duba sai ya kawo shi khairan wa a'zama ajra bayan huwa ta zo bayan sa wasu masaloli ne daban shi yasa Allah yake cewa kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla ana magana masu ciyarwa da dukiyarsu Allah subhanahu wataala game da haƙƙin su sayyidina Abubakar da manyan sahabbai fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra Abu Hazim karkashin wannan aya din lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun alar ma sake karanta mana wannan aya ne na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am bismillahir rahmanir rahim lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم to yau kun ga alaran mala abdullah ayyuka sun yi wa asibiti ya ce yau ne kadai insha Allah ina na ce to kai kakkara da alaran mominka a ƙarƙashinka da yawa ka turo mana kowa ne ne ya ce to ga malam idi ga malam ya ce duba ruwa na ruwan da ka turo malam idris ya yi karatu da asuba to ga malam alarma da wace gara ka karanta ne ibn kathir amma ba bambanci da namu a nan ba bambanci yau ba bambanci da namu za ka zo gunda yake da bambanci naku da namu ba Yau. ya yi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in dai kana so ka zauna lafiya to duk aikin alkhairi da za ka yi wa wasu ka yi musu abin da kai ma shi ka fi so abin da shi ka fi so a rayuwarka kar ya fita daga hankar abin da zai fita a hannunka abin da kake kyama ne abin da za ka bayar ubangiji zai saka maka abu hazim a sahabin jalil lokacin da ya zo rasuwa sai ya tattaro gaba ɗaya dukiyarsa ku riƙe sunansa abu hazim sai tattaro duka dukiyarsa ya ce a rabar da ita fi sabilillah a rabar da ita saboda Allah sai mutane sahabbansa ɗalibansa ya suka ce ma za a kaita li abna'ika to ya yanka kome ka bar musu waƙad an faƙa malahu lillahi jami'an dukiyarsa duka kuma ya ce a kai masallaci kaza a gina gidan marayu a gina makarantu a taimaki masu kaza duk aka gaina ta rabarwa aka ce to me ka barwa iyalanka sai ce iddakhartu mali li nafsi yace wannan dukiyar nayi wa kaina ajiya ne don in na mutu ba wanda zai iya kai min wani abu abinda na aikata ne kadai zan amfana da shi yace wannan dukiyar na kaiwa na kaiwa Allah na ajiye nayi ajiya wa kaina inda rabbi a gurin ubangiji na ni ajiya ta na kai ta gurin wa na kai ta gurin wa na kai ta gurin Allah to sai ce shi kuma Allah na ajiye shi a gurin ƴaƴana wacce ce asara cikin guda biyu sannan wanne ne ya fi fikihu na farko ya ɗau dukiyarsa ya kai ta gun Allah ya ajiye sai ya ɗauko Allah kuma sai ya ajiye shi a wajen ƴaƴansa ga kulamin da su ko kuma wauta shine sai ka ɗau dukiyarka sai ka ajiye gun ƴaƴanka sai ka ɗau Allah sai ka ba wa Allah ajiya wa yayanka kun gane bambai ka yi ribasin ɗin abu ka ɗau dukiyar ka kai ta gurin Allah don ka je ka same ta ‘ya'yanka kuma da ka hana su dukiyar sai ka ɗauko Allah ya kula maka da su dama kai ma kai ne mai kula da shi ai shi ke kula da kai wauta kuma shi ne ka ɗau dukiyar ka ba wa ‘ya'yanka ajiya sannan sai ka ɗauko Allah sai ka ba wa ‘ya'yanka shi ma su kula da Allah ma ga duk wanda ya ciyar da dukiyarsa na tunanin zai mutu ya bar 'ya'yansa suna cikin wahala mun ba da ka'ida jiya duk wanda ya tsaye wa addinin Allah hidima da dukiyarsa da uzuri zai sa dukiyar ta kare don yi wa Allah hidima wallahi ubangiji ba zai tabar da 'ya'yanka ba in kuma ka ƙi wa Allah hidima wai kana ga zaka tara wa 'ya'yanka kuɗin gado wallahi kana mutuwa ba za a daɗe ba kuɗin zai lalace in ma kai rashin sa'a a hanyar shaye-shaye da badala da barna kudin da ka bar musun zai kare kuma su zo su shiga uku har na ba da asabin jiya na ce ka tuna dukkan mutane da ka sani Allah ya ba su arziki rayuwarsu sun tsaya sun taimaki addinin Allah sun taimaki al'umma sun taimaki jama'arsu don Allah ka ɗauka fara daga anguwarku bayan sun mutu inda ya yi shi tsakani da Allah ba don neman girma ba da tsari to ka tsaya ka duba familin zaka gani ba cewa aka yi sun fi kowa kuɗi ba amma ba sa bara kwanciyar hankalinsu tashin hankalinsu bai kai yadda za ka gansu a tabe ba ba na son kiran suna a wannan gari ɗin ba na son kiran suna amma za ka samu ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku in ka tina ka tina manyan masu kuɗin wanda ake labarinsu a hidima ta addini ko suna raye yanzu dukiyar ta karye amma ba sa cikin tashin hankali ko kuma sun mutu ka duba familinsu to abu hazim ya faɗi haka malik ɗan anas da allah lokacin da ya zo rasuwa sai ta tara duk abin da ya bari sai ga kudi ne mai yawa afwan malik bin anas yana mana labarin umar bin abdulaziz na kawo wannan asar din jiya na kawo asar din nan jiya umar dan abdulaziz da ya zo rasuwa sai ya tattara dukiyarsa gaba daya sai aka samu dirhami goma sha bakwai ne inda katuwa kudi ne mai yawa sai ce duk a sadakar da su fi sabilillah aka ce ya amiral mu'minin bai kabar wa 'ya'yanka sai ce a 'ya'yansa ɗayan biyu ne in masalihun ko ya zama da mutanen kirki ne mahaddata qur'ani ne masana Allah fallahu yatawalla salihin Allah ba zai tabar da su ba inda ne kirkin ne ƴaƴanka ka musu tarbiyya ta kirki ko baka bar musu ko sisi ba Allah zai zubo musu da alkhairin da kai su zama kudi yace dan kuma ƴaƴana masu sabon Allah ne fala fala uti mali li'asi bazan bawa mai sabon Allah dukiyata ba fayasta'ina bihi ala ma'siyatillah ya nemi taimakon Allah ya nemi ya nemi ya nemi ce yayi amfani da dukiya ta wajen saba wa Allah me yasa zan bar masa kuma alhamdulillah ayyan nasu na kirkin ne bayan Allah ya masa rasuwa Imam Malik da kansa dan Anas yake cewa laqad ra'aytu ahada abna'i Umar ibn Abdul Aziz yace naga ƴaƴan Umar dan Abdul Aziz shi Imam Malik yake fada ba'da mauti Umar yujakkizu jayshan lil muslimin min malihi al halal shi kadai za a ce ana neman kamar miliyoyi na kudi za a tafi a yi yanzu misali abin da ya faru na ruwa da ya barna a maiduguri ba an yi ta neman masu kudi su zo su ba da gudunmuwa ba aka yi ta asusu a masallacin to irin wannan lissafin da ake kamar a ce 200 biliyan ake so ƙasa duk garuruwan musulmai da 'yan uwa a hada a kai maiduguri sai zo ce in an samu 200 biliyan din a ajiye a wada aiki ne ga tana bayar a kai kamar haka ne babban aiki da za a zo a yi wanda al'umma ce duniya za ta haɗu sannan ta yi an samu 'ya'yan umar bin abdulaziz da ya hana su komai ya sa abin a allah ya ajiye a gurin allah ubangiji ya ajiye masa kuma ya dawo da wani cikin 'ya'yansa 'ya'yansa suka zama masu dukiya mai girma shi sa karka damu da gina wa 'ya'yanka ka tsaya ka gina wa kanka da 'ya'yanka ɗin idan kana da shi ka bar abin alheri da al'umma za su amfana da dukiyarka to yanzu nan ka gina wa kanka kuma ka gina wa yayanka amma in ka ɓoye a akawun dan yayanka kai baka amfana da shi ba yayanka kuma ubangiji zai barka da dabaran ka yace bari in barka shi sa talaka ya huta talaka ya huta shi kawai yana neman abin da zai su ci ne da yayan abin da za su ci da yayan su samu rufin asirin su ba wani tunani yadda Allah ya banne haka ku yi haƙuri mu tafi a haka yawwa Allah in na tafi kwa samu amma wancan yana ta tunani shi sa talaka muna fada kullum ya fi mai kudi kwanciyar hankali domin talaka kwanciyar hankalinsa yana tunanin gobe in na samu zan ce mai kyau shi kuma mai kudi yana tsoron gobe in ta kare fa zan shiga uku shi kullum a tsorace yake mai kudi kullum tsoro yake shi yana tunanin gobe zai shiga uku kai kuma kana tunanin gobe fa yau din nan yadda na kwana ba abinci gobe in na samu zan yi murna kuma wallahi duk talaka in ku tuna ranar da ya samu in ya sayo kaji ya kawo gida farin ciki da murna za a yi sosai to mai kuɗi kuma dan ya kawo kaji banza ya kawo dama an saba ci ranan da kuɗin ya ja baya aka rasa wannan ruwan zakin aka rasa kaza na kwana ɗaya ji suke kaman a kiyama suke kai kuma in ka ci kaza ɗaya na kwana ɗaya kai sati biyar baka ci ba dama ka saba yasa wani alaran ma mun je da shi wani taro yana ya ci nama ya ci nama aka ce in akwai mai ƙara akwai je ƙara ya ce wala bari ya je ƙara don ku satin sa uku bai ci nama ba yau ranar farin cikin sa ne kaga wanda bai da shi kullum gabansa farin ciki ne amma mai shi kullum gabansa tashin hankali ne me yasa wayannan yan siyasan da suka tattara gudun mutane aka ɗiɗɗiba kullun za a zo kamar za a mutu ana neman kujerar karta kuce ana neman wata ta gaba saboda sun ga dan uwansu da ya gama tenuwansa ya faɗi bai ƙara cin zabe ba sun ga yadda ya koma ya shiga ukunsa ya shiga uku da yana tafiya da jiniya ana masa jiniya ana kaza ba ku gani bane a bidiyo gwamnan da da baka isa ka zo kusa da shi ba kai da kake mulkin baka isa ka zo kusa da ofis ɗinsa ba gwamnan hausa an tare ka amma yanzu da wannan kaskantaccen ya ci zaɓe ya zama shugaba yana zuwa masu sojojinsa suna kuge shi ba ku gaggani ba duka ba kiran suna successor da predecessor a lokaci guda sun haɗu a guri guda ko na bayan da ya sauka ya bada kujerar ina kallo fa ni na gani yana maza maza zai shigo shi ma ana ture shi aka ja layi shikenan an ja yaron ka yanzu ya zama oganka matalaka kullum a oga yake kullum talaka a oga yake karka karka yi sha'awar wannan wannan abu wallahi muna karantawa ne wannan ayar muna ƙara faɗa abinda ka yi na arziki shi za ka samu ‘ya'yanka zan cika da kisa guda ɗaya akwai kisosin a wajena da yawa shawahid amma barin ba mu guda ɗaya kisan cikin suratul bakara na yaron nan da aka kashe yalaran ba menene aya ko farkon aya kai ba kisan suratul bakara na yaron da aka kashe shi akan bakara na وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما Oh, duk تؤمرون nan ɗaya ne da mu duk ɗaya ne da namu inna Allah ya amurku mu a nagu ko mu kuma ya amurkum wannan da aka ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara sun kashe mutum banu Isra'ila sun kashe mutum sai aka rasa ana so a gano wanda ya kashe mutum dan a ƙura annabi Musa ne fa ba dan ba dan a samu lalle wanda ya kashe ba dan a ƙura annabi Musa in dai kai annabin gaskiya ne ka gaya mana wa ya kashe dan uwan mu udu lana rabbaka yubayyin lana wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara sai ce to tunda kuna so ku gane wanda ya kashe dan uwanku Allah ya ce ku je ku nemi baqara saniya kowace iri qalu atattakhiduna huzwa ta izgilanci ka ba mu amsa ko zaka mana izgilanci ka ce wani ne ya kashe shi sai ka ce mu yanka saniya to mun san kissar yadda ta faru to wannan saniyar da ubangiji ya- ya sa a yanka ta ya yi haka ne don ya sakawa uban wani yaro wannan uban mutumin kirki ne a banu isra'ila mai taimakon al'umma mai taimakon addini mai taimakon coci mai taimakon ayyuka na abin nan addini ba abin da ya bari sai da duk dukiyarsa gaba ɗaya ya ƙara da ita wajen taimakon Allah sai ƙanƙanuwar dabba ya ce to wannan kuma ita ce ake cin abinci da ita ita ce saniyan nan bari mu batta sai aka batta saboda Allah ya saka wa mahaifinsa sai ya ce aje a yanka wannan saniya din aka yi ta tafiya har aka gano kalan saniyar kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani saniya ce yalo ko kuma wani irin kala dai wanda ba a samu yaron nan kuma shi kadai yake da irin wannan saniya din da aka zo sayan saniyan nan aka ce me kudinta ya ce ku je ku samu waliyai na a tattauna waliyansu suka ce gaskiya ta marayu ne wannan marayan da ita yake ci yake sha kudinta in kuna so za a yanka ku cire bindinta tunda bindinta ake so ko harcinta ko ma mene wanda malaman tafsiri suka faɗa ku bar masa naman sai sayar da ɗaya kenan na biyu fatanta kuma za a cika shi da zinare zinaren nan wanda in ka haɗa kuɗin mutanen garin wata ba su mallaki wannan zinaren ba dole tun da suna so su gane wanda kace sai da aka azurta yaro a dare daya overnight a dare daya yaro yayi arziki saboda ubansa mutumin kirki ne ya mutu bai bar komai ba ya bar masa Allah Allahn kuma ya nuna masa Allahnci to da ka ƴaƴanka in ka tsaya abinda zaka musu na arziki shine ka musu tarbiyya ta gari kudinka ka kashe su a kansu ta hanyar tarbiyya ta gari abinda ya sawwaka na ba wanda aka iya sai an mallaka musu a mallaka musu amma kar ka zama tarawa kake dan ƴaƴanka baka da hankali kenan to wannan gurin akwai hadisi na humul aksarun amma za mu tsallake shi mu shiga aya ta gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه illa ma harrama إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة min qawli an tunzila at-taura قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون wannan ayar tana da munasaba da kullu tadalan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wannan ilimi ne mai zaman kansa a tafsiri shine ilmu munasab muna, munasabatil ayat ilimi na daga aya kaza sai aka ce aya kaza kowace sai ka samu akwai dalili akwai alaka ko kuma al'ayat wani lokaci za a jera ayoyi kamar talatin sai kaga an shiga wata magana daban to kai ne baka san meye dalili ba akwai munasabar su kowace aya yanzu nan gurin lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun in dai so kake ka samu sunanka na mai da'a mai bin Allah cikakke ka samu lada cikakke wanda Allah zai baka rabansa duniya da lahira to in za ka yi sadaka ka yi sadaka a abin da ka fi so ba dukansa ba ka ce ba yanki na daga abin da ka fi so to haka ma idan za ka bar abu don Allah ka bar abin da ka fi so don Allah wannan kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il duk wani abinci halaccacce ne ga banu isra'ila ai shi annabin Allah isra'il din nan da ake fada shine annabin Allah yaqub rashin lafiya yayi da ya rashin lafiya sai yayi bakanci yace ubangiji in ka warkar da ni zan duba mafi kyawun abinci da nafi so na wa- na haramta wa kaina shi kuma din da ya zaba kenan wani abun halal ne a zamanin su halal ne a lokacin su Ma- sai ya tsaya ya yi tunanin abincin da ya fi so sai ya ga naman ragumi ne da nonon ragumi kaga can gurin ka ciyar daga abin da ka fi so nan kuma ka haƙura daga abin da ka fi so shi ne munasabarsu to sai Allah ya kawo munasaba waje guda kuma aka shiga wata sabuwar magana da za a isar mana sabo kullu ta'ami dukkan wani nau'i na abinci kana hillal li bani isra'il bani isra'ila yan gata ne ba wani kala na abinci da aka haramta musu komai za su ci yanzu kai akwai haram a wajenka haram suna nan da yawa a wajenka ba za ka ci alade ba ba za ka ci jaki ba ba za ka ci kaza ba a ɓangaren nama in ka dawo ruwa ba za ka sha giya ba duk wasu wannan duk ba su da matsala kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai dai guda daya da shi annabi yaqub ya haramta wa kansa amma wannan fa min eh, min qabli an tunzala tauratu ko min qabli an tunazzala tauratu duk ma- wannan ba ya canja ma'ana min qabli an yunazzala taura kafin a saukar da at-taura aw tunzala istiqaqat ne as-sarfiyya za su canja na ma'ana za ta ba mu guda daya ya karanta wanda ibnu kasir min qabli an tunzala at-taura min qabla an tunazzala at-taura ko qul fa'tu bi tun kafin a saukar da at-taura tun kafin a saukar da at-taura wannan abin ya faru to isra'il tunda akwai banu isra'il ‘ya'yan isra'il ya suka ci gaba da tafiya akan haramcin da ya yi ba sa yadda su ci naman raƙumi ba sa can abin nan eh, nonon raƙumi amma komai halal ne to amma bayan attaura ta zo sai aka ƙara haramcin suka yi yawa abubuwan da aka haramta da yawa ba abu ɗaya kaɗai ba to su kuma yahudawa tsinannu sai suka ɗauki iya abin da aka haramta wa isra'il suka bijire wa attaura suka ke cin abin da suka dama dama kun san masu taurin kai ne kamar yadda makaranta a suratul baqara har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suka ba sa ci to annabi kuma ya karanta musu cewa haram kuke ci abu kaza haram abu kaza abu kaza haram sai suna za'amin aika kansu Isra'il ai shi ba abin da aka mutasa wannan sai aka ce musu ai min qabli an tunazzala taura ne aka yi wannan amma ba da ma unzilatit tauratu an haramta muku wasu abubuwa da yawa kai kul ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya musu ma fa'atu bit taurati ku ɗauko kofin attauran na gurinku ku zo da malamanku fatluha in dai da gaske kuke mu buɗe mu yi mata sauka ɗaya sai na nuna muku abinci da yawa da aka haramta in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke kuma wallahi ba za su yi ba ba za su yi ba to Allah sai yake danganta musu ƙaryar da suke yi wa Allah tuntunin su makareta ne bai hude har kiyama ta tashi shi sa musulmi duk irin kaidin yahudawa din nan da ake yi da yadda yanzu duniya ta kasa zaman lafiya da amerika ko ina amerika tana nan tana kawo kaidi za ka ji ta ce zan je na yaƙi yan ɓangare kaza ƙarya take ko kiristocin yanki suna ganin kamar amerika tana bayansu wallahi amerika ƙarya take wallahi da ku har da ku kiristocin kuma target ne gaba daya mahaukaci ne zai irin wannan abu zai ce a zo a yaƙi arewacin najeriya a yaƙi kaza to ina gane ku haɗa kai a haɗa kai mana a yaƙi abin da ake yi a cire hannun gwamnati abin da take aje a yaƙan in ba a kawo da shi ba wallahi za a kawo da shi to bai da shi ko ina opportunities ne dama yake nema da zai shiga ya saci dukiyar ku ya tafi in sun shigo abin da za su yi kenan ɗiban dukiyar jama'a za a yi da al'umma tushe sa musulmi kai ke tada hankali sama irin waɗannan political issues matters arising duk wallahi matters arising ne karba ka sha wahala a kansu tuntunin suna nan wanda za su yi ta tasowa wallahi duniya ba za ta gushe waɗannan abin kullum haka za a yi ta yi musulmi ka zama kana cikin imani ka koma zuwa ga Allah ka bi Allahnka ka yi ta neman gafaran kurakuranka yahuda ba za su daina ba annabin kama shirin kashe shi suka yi madina gaba daya sun so su hargiza ta suka hada kai da munafukai kuma kullum haka za a yi aka dawo baya aka yi tatar aka dawo baya aka yi wane ne aka yi wane ne aka yi wane ne ba zamanin da zai zo face akwai wayannan fitintunu kul fa'atu bi tawrati fatlu in kuntum sadiqin to ganin makaryata ne Allah ya ce fa man iftara ala Allah al-kadhiba lalle wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah min ba'di zalika bayan ga gaskiyar ta bayyana fa ulaika humuz zalimun wayannan sune azzalimai na karshe dai kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il duk wani abinci ai kul inna kullu anwa'il at'imata al'imatu afuwan kana akluha halalan inna kulla anwa'il al'imati kana hillan libani isra'il kana halalan libani isra'il halal ne ga banu isra'ila su ne zuriya da annabi yaƙo ƙabla nuzulin taurati ala musa tun kafin a saukar da taura akan annabi musa tun kafin a saukar wannan halal ne kenan annabi Musa ya zo bayan annabi Isra'il abin nan Isra'il ko annabi Yaqub domin shi annabi Yaqub jika ne ga annabi wa wa min wara'i Ishaqa Yaqub Ishaq kuma dan waye dan Ibrahim to shi Isra'il da ne jika ne ga annabi Ibrahim daga tsatso guda ɗaya ne to mu kuma sai muka fito ta bangaren Isma'il da maganar Ismail dan gidan Sara Allah ya kara musu yadda gaba daya to duka wannan haram ne harramahu abuhum yaqubu ala nafsihi min gani an yuharrimahu Allah jalla wa azza alayhi ba Allah ne haramta masa shi haramta wa kansa wa huwa luhumul ibl wa albanuha shine naman raƙumi da nonon raƙumi wattaba'ahu al-yahud ala zalik yahudawa suka tafi kan wannan tsari din falamma nazalat at-tauratu ba'du at-taurat sauko a bayan haka harrama Allah ta'ala alaihim fiha ma sha Allah sai haramta wasu abubuwan daban wa ahalla lahum fiha ma sha'a wifqa hikmatihi Allah ya halatta abin da ya ga dama kuma saboda hikinkimin su fa kana hadha naskhan lima sabaqa min hillihi jami' al-atima wannan sai ya soke abinda annabi yaqub ya yake halal a gare shi sai soke wannan halacci din siwa da humul ibnu albaniya banda da humul ibnu albaniya ya zo daga abdullahi dan abbas ku ga sharrin yahudu da taurin kansa da ƙaryarsa da ƙin son bin gaskiya abdullahi dan abbas ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadarat isabatun min al-yahudi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu gungu na yahudawa manya sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya abul qasim ba za su ce ya rasulullah ba dan ba su yadda ba ya kai baban al-qasim haddithna an khilal an khilalin nas'aluka anha ka ba mu labarin wasu amsoshi wanda zamu tambaye ka akai wasu abubuwa da zamu tambaye ka akan su ba wanda zai yi amsa su sai annabi la ya'lamuhunna illa nabiyyun banda annabi ba wanda ya san su fa kana fi ma sa'aluhu cikin abin da suka tambaye shi ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi qabla an tun qabla an tunzala at-taura wani abinci ne annabin Allah Isra'il shine annabi Yaqub ya haramta wa kansa kafin at-taura ta sauka kaga annabi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba in dai da gaske ne baya karantawa baya rubutawa in an karanta masa ma ba zai gani ya karanta ba sallallahu alaihi wasallam wasu jahilai makiya Allah wai suna cewa wai wai wai wai an ce annabi ummiyi ne bai iya rubuto bai iya karatu ba wannan ai taba kimar annabi ne ni a hankalci da kwakwalwa da kwakwalwa na mayar musu da amsa na farko Allah ya labarta mana mun amince ba mu da matsala da hikikimunsa da yawa na biyu sai na bada wani misali na ce yara ne guda biyu a aji ko kuma ce yara guda uku a class kuna ji yara guda uku a class wannan yaron daga an fada duk abin da ake fadawa yana rubutawa idan ya rubuta kuma ya ji gida zai karanta yaro na biyu shi ba zai iya rubutun ba amma duk abin da ka faɗa yana ƙwaƙwalwansa gobe kuma zai dawo maka da shi wane ne abin yabo a cikin guda biyu tsaye a biyun ma wanda shi an faɗa sai ya turbuta in bai rubuta ba ba zai rike ba in ya rubuta sai ya je gobe ya karanta amma wannan kuma baya rubutawa shi kawai yana zaune ne saboda bai iya ma rubutun ba bai iya rubutu ba amma kana yi kuma ya rike a ƙwaƙwalwansa gobe zai ce rike fefan da ka rubutan na baka haddanta don Allah wa ya fi haduwa shi ne annabin fa shi ne annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutawa ba amma duk abin da aka karanta masa gobe zai baka hadda ke sa malaika jibril ya karanta masa yana karanta masa yana bin sa Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kabari inna alaina jam'ahu wa qur'ana hana shi iya rubutun da aka yi ubangiji ya dau nauyin ba sai ya rubutan ba ba sai ya karanta ba yana kansa sannu ƙuri'uka falatansa makiya ƙur'ani har wannan ayan sukanta suke yi malam kabiru gombe allah ya maka albarka nikan da ya yi nikan da ya yi duk wanda bai gamsu da nikan nan ba to ba na fatan ba na jin yana da rabo a duniya ba na jin wannan mutumin yana da rabo shi kuma wancan zindikin in baka ɗauke shi arne ba to kai yanzu ban san addinin da kake ba mutumin da ya ce ƙur'aninka ba gaskiya ba ne yana kokwanton ƙur'aninka yana kokwanton annabinka yana kokwanton abin da annabinka ya zo da shi sahabban annabinka ba su cika masu kamala ba ne kai da baka yadda shi ba zindiki ba ne kai ma zindiki ne kafa Allahul mu'minin alqital kisa ba taba gani na zauna ina ta yaƙi ina ta magana kan wannan abun ba ai teamwork ne aikin wa'azi aikin karantarwa akwai division of labor ko wasu sun dan wancan bangaren suna yi Allah ba su sa'a ka musu addu'a yanzu malam kabiru aikin da ya dauka duk Najeriya ba wanda zai irin aikin nan a nasa irin nasa shi kuma duk da cewa raddi ga wa'annan wa'annan arnan masu cewa Qur'ani zalla za a yi raddi a kansu malamin mu professor Sani Umar Rijiyar Lemo shi kuma a irin nasa shi kuma yayi rubuce rubuce academically wanda yanzu rubutun da ya akansu yana nan a labirari na duk duniya malam da kansa ya turo min copies ya yi shi da larabci aka yi shi da hausa shi ma yanzu iya cewa duk duniya ba wanda zai mana irin aikin nan irin wanda profesa ya yi allah ya saka masa rijiyar lemu kamar malam kabiru ba wanda zai irin nasa wasu kuma suma suna suna irin nasu wani kuma ya rike bangaren shi'a kawai yake fatattaka in kana so a warkar da kai koma wajensa irin su profesa shi ma malam birnin kudu su kuma duk abin da ya shafi aƙida da gurɓacewanta shi kuma je ka yin ka tashin matsaloli na fikihu irin su dr jalo jalingo duka kowa yana layinsa kuma yana aikinsa da saboda haka suka ce ka gaya mana abin da yasa na kawo wannan sun san annabi baya rubutu baya karatu amma zai ba su amsan da wanda baya wannan sun san wallahi daga Allah ne qala sai yake ce musu fa anshadukum billahi alladhi anzala at-taurata ala musa zan yi muku magiya da alkawari in ku tabbata za ku iya rantsuwa da Allahn da ya saukar da attaura ga annabi Musa in na ba ku amsan nan za ku yi imani hal ta'lamuna anna isra'ila ina, ina rantsar da ku shin kun san isra'il din nan shine yaqubu alaihi salam marida mardan shadidan yayi rashin lafiya mai tsanani fatala saqamuhu rashin lafiyarsa yayi tsanani ya dau tsawon lokaci fa nadara lillahi nadran yanzu ya gaya musu ya ce muku ina muku inshari ga Allah ina shaida muku ubangiji ina rantsar da ku da Allah subhanahu wataala ku san da wannan kun san da cewa yayi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani kuma sun sani fa annabin ya san sun sani dan ku sun karanta a taura fa nadara lillahi nadran yayi bakance ga Allah la in shafahu Allahu min saqamihi idan Allah ya bashi sauki daga wannan rashin lafiya din la yuharrimanna ahabba ash-sharabi ilai zai haramta mafi soyuwan abinci a gare shi wa ahabba at-ta'ami ilai da kuma abinci abun sha wanda yafi so da abinci wanda yafi so duk zai haramta a gare su a gare shi fa kana ahabba at-ta'ami ilaihi luhmanul ibli abincin da ya fi so shine naman raƙumi wa a habbar sharabi ilaihi albanuha mafi soyuwan abin sha kuma shine nonon raƙumi faƙalu allahumma na'am suka ce wallahi lallai hakan ne al'amarin haka yake yanzu nan kaga sun yadda abin da ba su sani ba abin da suke ga annabi ba suna ga duniya ba wanda zai sani sai in ya karanta to bai iya karatu ba sai in an rubuto masa to bai iya karanta abin da aka rubuto ba ya ba su amsa amma sun yi imani da shi sai suka karo wasu tambayoyi da yawa da yawa tambayoyi masu yawa wani hadisi dai ingantacce imamu zahabi imamu tirmizi shakalbani ya inganta shi a cikin sayo tirmizi akwai hadisai masu tsawo game da isar wannan wajen cikin tambayoyin da suka yi masa tambayoyi ne masu yawa mun karanta wasu a can suratul baqara kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah da sababin saukanta man kana aduwwan li jibril abin nan menene can wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin har zuwa karshen ta to tambayoyin suna da yawa wanda ina ga zamu tsaya a iya wannan dan cikin abin da suka tambaye shi wai mu wannan in ana hadiri muna jin tsawa ta da gugugugugu wai me ke faruwa ne shi ruwan sama ma ya ake a same shi ya ake yi wai ya ake yi ne kam mata ta haifi namiji ya ake ta haifi mace ku ji don Allah ya ake yi sai da suka gama masa tambayoyi masu yawa sai suka ce ai kowane annabi yana da aboki yabo sun rasa yadda za su yi sun rasa yadda za su yi don sai da annabi ya rantsar da su da ƙarshe suka ce mu fa wanda zai zama shaida a gare mu a cewa in ka faɗi gaskiya in ka amsa mana abin da ka faɗa daidai za mu yi imani mu Allah shi ne muka yi tawakkali a gare shi Allah shi ne wakilinmu ba ƙarshe ba kenan ba su nemo musa da isa da audu su ce waɗannan su ne shaidu ba suka ce wallahu alama da tulu wakil Allah shi ne wakilinmu a cikin tambayin da suka masa fa in dan aljanna ya shiga aljanna menene farkon abinci da zai fara ci duk sun san tambayoyi na wallahi ba annabi ba zai amsa ba annabi kuma sai da ya amsa musu yace farkon abin da dan aljanna zai ci shine hantar kifi in kun ga mata ta haifi namiji to ruwan mace ce ya riga in an ruwan namiji ne ya riga an haifi mace ruwan mace ce ya riga in kun ga ruwa an samu walƙiya da sauransu da wannan araduwa da ake fada wanda bahaushe yake fada to mala'ika ne yake da wata kugiya a hannunsa in ya jawo gajimarin in ya harba ta in ya tura ta tsawon da zai mata cewa ki tafi din wannan shine tsawa da ake yi din nan in ta tafi ta ci karo da junanta har ta je gurin da za ta soka ya ba su wannan amsoshin da suka ga gaba ɗaya ba su amsa kuma annabin ne da gaske ya suka ce to tambaya ta ƙarshe ai duk annabawa suna da abokanansu cikin mala'iku kai waye abokinka sai ce abokina shine mala'ika jibrilu sai suka ce la anan aka samu matsala wanda jibrilu daya wanne guda ɗaya wannan dai wanda yake zuwa da sai suka faɗi wani abu na sharri wanda yake zuwa da kaza da kaza da kaza suka ce la suka ce ai zaka aduwuna wannan makiyinmu ne duk wani rigima da kaga an yi a duniya da faɗa akwai bakin jibrilu duk wani tashin hankali daga wannan makiyinmu ne in haka ne ai kwata-kwata ma ba za mu haɗa hanya da kai ba ba za mu yi imani da kai ba suka da suka tafi kuma wallahi sun san gaskiya yake karkashin wannan aya wa man iftara ala allahi alkadiba min ba'di zalika fa ulaika humuz zalimun Allah subhanahu wataala yake cewa duka wayanda suka yi ta kirkiran ƙarya suka danganta ta ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'ula'ika humul zalimun wa'yannan su ne azzalumai na
ƙul sadakallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin inna awwala baitin wudi'a lin-nas للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم
فيه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى yake cewa qul sadaqallah fattabi'u fattabi'u millata ibrahima hanifan وما كان من المشركين قل صدق الله قل يا محمد ka gaya musu ga wayannan yahudawa din صدق الله shi dai Allah gaskiya ya faɗa wallahi yadda na gaya muku nan haka take ku ne makaryata in ku kuma gaskiya kuke to fattabi'u millata ibrahima ku bi hanyar annabi ibrahim domin yahudu da nasara dukkansu suna danganta kansu suna cewa su mabiya annabi ibrahim ne to inda gaske ne ku bi hanyar annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim kuma ita ce abinda qur'anin nan ya faɗa wa ma kana minal musyrikin shi baya cikin mushrikai ai inna kullama akhbara allah bihi ta'ala wa kullama shara'ahu fa huwa sidqun duk gaskiya ne wa min zalika ikhbaruhu bi annahu lam yuharrim ala al-yahuda ala al-yahud alal yahudi shay'an min al-aqimati qabla nuzul at-taura cikin gaskiyar shi ne duk abinda Allah ya haramta a cikin at-taura lalle hakan ne sannan kafin saukan attaura ba abin da aka haramta sai abin da isra'ila ya haramta din nan bayan saukan attaura kuma haramta abubuwa da yawa wannan gaskiya ne sai da kun yana daga cikin gaskiya kuma ikhbaruhu bi annahu lam yuharrim al yahudi shay'an min al-ajma qabla nuzul at-taura ba abin da aka haramta kafin saukan attaura sai abin da isra'ila ya haramta illa ma harramahu yaqubu alaihi salam ala nafsihi faja'a ma fi taurati muwafiqan lima akhbara bihi subhanahu wataala sai at-taura ta zo ta faɗi daidai da abin da qur'ani ya faɗa yadda kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min qabli an tunzila taura haka take a cikin at-taura sannan a cikin at-taura kuma akwai ƙari ko kuma yahudu an haramta mu kaza an haramta mu kaza an haramta mu kaza yanzu ku da kuka kibin abin attaura kuka kibin abin da annabi ya faɗa ku ne masu gaskiya ko Allah sai ka ce gaya musu sadaka Allah Allah dai gaskiya ya faɗa ku ne magareta in ku gaskiya ne wa sadaka Allah azza wa jalla wa ma bayyanahu Allah ta'ala fi kitabihi sadiq millata ibrahim cikin abubuwan da Allah ya bayyana na gaskiya shine tafarkin annabi ibrahim wanda kuke ganin shi kuna bin sa fa in kuntum sadiqina fi mahabbatikum in dai da gaske ne a san da kuka ce kuna yi wa Ibrahim annabi Ibrahim da danganta kanku a gare shi to ku bi shi akan tauhidin Allah subhanahu wataala da kaucewa shirka domin ku Ibrahim ba irin ku bane wa ma kana minal mushrikina shi ba mushriki bane kamar ku shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratul anam kul innani hadani rabbi قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين kaga yace kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim ni fa ubangiji ya min kata ya min gadar dogo ya datar da ni hadani rabbi ila siratin mustaqim akan hanya ta gari dinan qiyaban ko qayyiman addini mai kyakke shine millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin ai lam yakun minal yahud kenan baya tare da kan shirkoki na yahudawa da suka bi ƙarya suke yi shi addinin sa mai kyakke ne suratul nahli thumma awhayna ilayka an ittabi' ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من wannan المشركين shine wahayi da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma awhayna eh, ilayka haka dai muka yi ta wahayi a gare ka anittabi millata ibrahim ka bi tafarkin annabi ibrahim to in ku masoya annabi ibrahim ne masu bin sa ne to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuka iya da shi annabi ibrahim yake ku zo a karanta dariƙar annabi Muhammad annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam a karanta tafarkin sa sai mu haɗu gaba ɗaya a kai wa ma kana minal mushrikin shi ba mushriki bane irin mu duk wannan raddi ne ga yahud kullu ta'ami kana halal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzila at-taura kul fatu bi tawrati fatlu in kuntum sadiqin faman iftara ala al-kadhiba ma dhalika fa ulaikum adh-dhalimun qul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin inna awwala baitin wudi'a lin-nas inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin farkon daki da aka saka wa mutane su yi ibada ibada a cikin sa lalladhi bi bakkata mubarakan ita ce wacce ke cikin makka mai albarka wa hudan lil alamin to yanzu meye munasabar wannan aya da maganan yahudu da maganan dakin kaaba menene munasabar su qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim wannan munasaban ta fito fili shi sa ban yi maganar ta ba ai ana maganar yahudu ne ko sun ce annabi ibrahim da su da nasara duk suna danganta kansu ga annabi ibrahim to fattabi'u millata ibrahim wannan ba matsala to me ya kawo mana inna awwala baitin lalladhi bi bakkata wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubaraka mecece munasabar sa da ayar da ta gabata lamma amara Allah ta'ala bi ittiba'i millati ibrahim millati ibrahim Allah da ya umarni a bi hanyar annabi Ibrahim wa tarki shirka a bar shirka amarahum bittiba'ihi bi ta'zimil baitil harami bil hajj wa ghairihi sai aka umarce su da bin sa ta hanyar girmama ɗakin Kaaba wanda ake hajji da shi fa hajjul baiti min a'zami sha'airi millati Ibrahim aikin hajji yana daga cikin manya-manyan ibadu da in ka tashi danganta annabi Ibrahim shine ake danganta shi da shi manya-manya wannan khususiyat ne nasa wa aidan su yahudu lokacin da aka canja alqibla ila alka'aba da'anu fi nubuwwati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai lokacin da aka ce a bar kallon baitul maqdis a kalli makka ai sun yi ta suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka ce baitul maqdisi afdalu wa ahqqu bil istiqbal shi yafi a ci gaba da kallo li'annahu wudiya qalla alka'aba shi aka sa kafin ka'aba wa huwa abdul mahshar wa qiblatu jami'il anbiya fa akkada bihim dhalik inna awwala baitin sai Allah ya ƙarya ya tasu ai lokacin da aka juya suka ce ai in haka ne baitul maqdis sai Allah ya ƙarya tasu ya ce ƙarya kuke farkon ɗaki na farko shine wanda yake makka lallazi bi bakkata shine garin bakka wacce take cunkoso shine bakkata ko kuma wacce duk mutumin banza za ta niƙa shi sai ya batta yi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin to in dai bin addinin annabi ibrahim kuke kuma har maganan gurin ibada ma kuke to ai ɗakin kaba na annabi ibrahim inda aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda anan aka aiko shi ai garin annabi ibrahim babban gurin bautan annabi ibrahim gunda annabi ibrahim ke bautawa ne awwala baitin lallazi wudi alinnasi lallazi bibakkar na farko ƙarya kuke ba baitul maqdis bane na biyu makka ce sannan makkan ta annabi ibrahim ce sannan haka ne ku je ku bi annabi muhammad lallazi bakata mubarakan wa hudan lil alamin shiriya ce kuma ga dukkan duniya wannan yana nuna mana girman ko kuma farko abin nan cewa ɗakin kaba shine ɗakin Allah na farko ɗaki da aka saka na farko gurin ibada na farko takdiban ga yahudawa a ƙaryata yahudawa kamar kamar 'yan shi'a ne ai shi sa 'yan shi'a suna da kamanni ai da yahudu a wani gurare ba ina yawan karanta muku wannan littafin ba ko aujuhu shabahi bainar rafidati wal yahud littafi ne fasulul khitab sunansa fasulul khitab fi dhikri aujuhu shabahi bainar rafidati wal yahud za a maka bayani dalla dalla wanda zai nuna maka lallai akwai kamanceceniya tsakanin ar-rafida wal yahud cikin fiskokin da ya kawo shine rafidawa yan shi'a makiya sahabbai su ba sa yadda da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su je su dauki addinin jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum sai su ce sayyidina husaini sayyidina husaini a cikin jikokin annabin ma sai suka watsar da hasan ba ruwansu da hasan kullum husaini to ya ku yan shi'a ku zo ku ɗauki addinin annabi muhammad ɗin man kai tsaye a cikin na annabi muhammad ɗin na sayyidina husaini yana ciki duka to su ba yahudu sai suka ki su ɗauki addinin annabi ibrahim sai suka ɗauki addinin wa annabi yaqub waye gina baitul maqdis annabi yaqub waye gina ka'aba annabi ibrahim shi yasa abu dharr al-ghifari ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal wani daki ne aka saka a duniya na farko qala al-masjidul haram annabi ce masjidul haram qultu sai ni abu dharr sai na tambaya thumma ai sai wanne qala al-masjidul aqsa sai ce sai masjidul aqsa da yake qudus Kultu sai ni abu zar sai na tambaya sai da ce kam kana bainahuma shekara nawa tsakanin su qala annabi ce 40 sana shekara 40 tsakanin sai da aka yi shekara 40 aka zo aka gina wannan tsakanin su summa aina ma adaraka adarak adaraka salatu ba'adu fa salli duk inda ka salla ta same ka kai sallah ko ba masallaci inda kasa ce kai sallah fa innal fasla fihi fa innal fadla fihi ko ina akwai falalin sallah kawai ba mu da matsala ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahura inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi bakkata mubarakan alladhi bi bakkata haka ne ko alladhi mubakkat bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim na
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين yanzu mafi karanci a karatun da alaramma yake mana yanzu muna koyon kira'o'i guda biyu yanzu kaga ni dai yanzu ni ibnu kathir ne kuma ni hafsu ne in Allah da a wannan aya yanzu duk sanda nazo zance fihi kaga na iya ta fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ko wa man daqalahu kana amina nan kan duk iri ɗaya ne walillahi 'alan nasi hajjul bait yanzu ga malami na eh na rike nan gurin hajjul bait ba hajjul bait ba to fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi mabayyana masu yawa zamu zo mu gansu gobe Allah ya kai mu maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga ayya aminta to nan gurin fa akwai matsala akwai matsalan da gobe zamu yi ta tafi huce suna cewa mata mas'alatu mas'alatul laji'i bil haram matsalan wanda ya je ya fake da harami criminology ne barista da son samu zuwa gobe ka an bani wani research karami a layinku na baristanci a course ɗinku criminology idan mutum ya yi laifi a Najeriya sai ya gudu Amerika ya za a yi da shi idan gombe tana da wasu laws ɗinta za mu kira su criminal laws ko haka suke tana da su amma ya saba da na bauchi sai ɗan bauchi ya shigo gombe sai ya yi wannan tun da bauchi ba laifi ba ne ya za a yi in dan gombe kuma mai indijin na gombe je bauce irin laifin ni a matsayina na gwamnan gombe ya zan yi da shi to nan gurin wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga maka ya zabu aminci idan mutum yayi kisan kai a Yemen in ya shigo maka ya samu aminci ita ce mas'alatul laji'i bil haram a wajen malaman fiqh gobe zamu tattauna akanta zamu ji ya malaman fiqh suka faɗa sannan ya gwamnatin saudiya za ta yi ga wannan mutumin ya za a yi insha Allah ta'ala shine abin da za mu tattauna wannan ayan za mu tashi gobe in Allah ya kai mu Allah ya sa muna raye muna kira ga nefa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ma nake faɗa ne nefa na fara maganar nefa nefa sun ji tsoron Allah alhamdulillah daga jiya zuwa yau sun fara jin tsoron Allah dan wannan muna faɗar ta kullum ilimin yana nunawa kuma in dai aka ce azumi saura wata sai a ta samun matsalar wuta mu dai kuma za mu ta ku ji tsoron Allah shekara hudu baya ko mun yi ta magana a kansu har suka buka samu shugabannin suka zo nan alhamdulillah shugabannin mutanenmu ne bayan Allah nagartattu suka mana wasu bayanai muka gamsu a wancan karan amma bayan mun gamsu kuma azumin da ya dawo kuma aka ƙara haka yanzu wannan azumin an ba manta ba kwana hudu kwana uku baya ko ana gobe za fara azumi ne wutan ta dan tsaya Allah ubangiji ya sa girman watan ne suka gani yanzu wutan take dan tsayawa dan dan tsayawa ne fa dan tsayawa ne ba tsayawa ba yanzu akwai eh yanzu akwai Allah su ji tsoron Allah wallahi lada za su samu na biyu wallahi rosafti da suke fada da suke fada na idan kana tuki karka dauki waya wallahi wannan babban al'amari ne yan uwa mu kula da duk abubuwan da za a gaya maka wallahi yanzu wannan laitin da gani wallahi sai da na fita hayyaci na yanzu wannan da driving nake yi na daga waya aka gaya min abin da na gani a nan zan iya fita hayyaci na manta ma ina tuki ko mutum zai iya manta yana tuki ya shiga wani abu daban dan uwa ne da muka yi zaman mutunci da shi faruk besda kowa zai san faruk besda kai malam malam malam shaibu zaka san shi wanda mun yi programs na besda a wannan santar namu da wajen series da dan yawa workshop da yawa wanda shi yake zuwa ya tsaya kan workshop din nan wannan faruk ɗin mutumin kirki bawan Allah lalle da lalle former besda boss gaskiya ya yi babban rashi mutum ne mai faɗan gaskiya mutum ne amini na jika wannan faruk besda ɗin an ce jiya ne Allah ya masa da suwa ko yau ɗin nan Allah ya masa da suwa har an masa jana'izarsa an binne shi nagartacce fa iya ƙarshe iya ƙarshe wallahi yanzu kalma ɗaya nake tunawa ta mutunci da ya faɗa kan mai gidansa yana so ya taimaki mai gidansa kar mai gidansa ya samu matsala ni kaɗai ya kira ya ban sirrin nan kalmar sai da ne aiki da ta kwanan nan Allah ubangiji ya gafarta masa akwai Ali Turaki jiya ya turo gudunmuwansa na dubu ɗari biyu ya ce a sa asusun masallaci kuma an karba kuma kashe turo akwai alhaji babawuro alikumo allah ya saka masa da alkhairi ya turo miliyan daya galibi duk shekara yana turo mana dubu ɗari biyar biyar ne wannan shekaran ya ƙara ya turo 1 miliyan allah ubangiji ya saka masa da alkhairi akwai falakin gombe falakin gombe ya turo dubu ɗari biyar allah ubangiji ya saka masa da alkhairi duka a saka a cikin asusu dan mun gaya muku biyan kuɗin sunna tv kadai miliyan ɗaya da wani abu ne kai bishan kadai dubu ɗari bakwai ne bishan kadai ɗari bakwai da hamsin ko bishan kadai so a yanzu ma kuɗin da na faɗin kusan kaga sun tafi kenan ga miliyan ɗaya ga dubu ɗari ɗari biyar guda biyu nawa miliyan biyu ko ga dubu ɗari biyu miliyan biyu ɗari biyu sai wanda ya fara ba da gudunmuwansa shine uban doma na wannan anguwa alai ɗalla da allah ya saka masa larkar ya turo 200,000 kun ga muna da 2 miliyan 400,000 in ka cire miliyan ɗaya da rabi sunna tv ka cire dubu ɗari bakwai bishan saura nawa ɗari bakwai da hamsin ko nawa miliyan nawa miliyan biyu da wani abu kudi ya gare saura ɗan saura saura-saura to muna fata Allah ya saka musu da alkhairi yanzu nan wata mata ta turo naira 500 ai 5000 afwan 5000 karka rubuta a lissafin ka 500 ta turo 5000 Allah ubangiji ya saka mata da alkhairi Allah ubangiji ya mana tawfiki muna addu'a faru besta Allah ubangiji ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya cikansa Allah ya haska kabarin sa Allahu akbar subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh